الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 21 ga watan al-muharram shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 21 ga watan tara shekara ta 2019 meladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatu littafin sahihul bukhari wanda yau insha Allah za mu tashi ne a hadisin أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة نعم أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله وعلى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى وأخبر من عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أتأثروا خبيثة على وجهه فإذا استمع فتحها عن وجهه فقال هو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى كفروا قبور أنبيائهم مساجدا يهرب ما سمعوا وأخبرني عبيد الله أن عائشة قالت لقد راجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك وما حملني على قدرتي مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يجيب الناس بعده رجلا قام قام قام مقامه أبدا ولا يذكر أنه لم يقوم أحد مقامه إلا إلا شاء الناس فأردت أن يأتي ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي بكر رواه أبوه وابن موسى ورواه أبو موسى وابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم wannan hadisin har yanzu muna kan riwaya ne na Aisha tana mana bayani akan abubuwan da suka faru a ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam kafin Allah ya ɗauki ransa ta ce yayin da ciwon ƙarshe ya sauka akan Annabi sallallahu alaihi wasallama المرض لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميسة له على وجهه yana lullube da wani mayafi wato ko sutura wacce take ta auduga shine khamisa sai yake bude fuskarsa saboda mai zazzabi a jikinsa za ga yana yana lulluɓa to sai yake buɗe fuskarsa yana cewa Allah ya tsine wa yahudu da nasara ina so yan uwana ku ku fahimci wannan hadisin sosai kuma ku gane shi na eh okay na'am annabi sallallahu alaihi sallama wato idan tsananin zashi ne irtamma in tsananin wato zafin zazzabin idan ya kama shi wato sai ya bude fuskarsa ka shafaha an wajhihi sai ce Allah ya tsine wa yahudu da nasara لعنة الله على اليهود والنصارى wannan yahudawan da wannan nasaran dai da muke jin su din dai su ne abu na ƙarshe da annabi ya yi ya bar duniya cewa ya Allah tsine musu albarka kun san ku ba ƙaramin laifi ne ba zai sa ga annabi ya cika da tsine musu albarka kun ga yanzu mu duk ƙoƙarin da ake nema ake a da mu 'yan uwa mutanen da Allah ya tsine musu albarka don annabi ya musu tsinuwa kuma Allah ya karba amma yanzu ƙarfi da yaji dole so ake yi musulmi mu da su abokanai 'yan uwa masoya a cikin duk mu'amalolin da ake yanzu na zamani sai a ta tarurruka ana ta kiransu ana rarrashinsu ana nuna musu musulunci ai yana son su ai musulmi kaza kaza da sauransu saboda rauni wanda su ya kamata su bi mu suna lallaɓa mu suna neman yardar mu amma yanzu an waye gari mu musulmin mu muke bin su muna neman yardarsu da amincewarsu wannan ko ba sai na buga misali ba a cikin abubuwa da yawa kun sani da yawa kun sani amma dai shi addini guda ɗaya ne baya canjawa don mutanen sun canja sun shiga wani ra'ayi ko wani abu makamancin wannan wannan ya rage nasu kaga har akwai musulmin da suke da'awar musulunci yanzu ka duba irin 'yan shi'a har zuwa cocinsu suke a ɗauki hoto da su su yi sabis tare da su ibadar da suke ta ranar lahadi su je su zauna a tare da su kuma ɗan shi'a ya zo ya ce wai shi musulunci yake yana son Allah ya je coci a ɗauki hotonsa ana buge-buge ana rufe ido ana kiran yesu almasihu ana cewa isa ɗan Allah ne tare da ɗan shi'a a cikin coci saboda ana neman yardarsu kuma duniya tana yabansu tana tafa musu tana cewa wannan addininsu addini ne mai sauƙin sha'ani mutanen da Allah ya tsine musu albarka a bakin annabi kafin ya bar duniya na'am taqul ya ayyuhal kafiruna qarai kuwa la a'budu ma ta'budun wala antum a'buduna ma a'budu so mu abin tausayin mu shine waɗanda ba su gane ba su gane hadarin irin waɗannan da'awar ba su ne abin tausayi neman yardar yahudawa dole sai an amintu da su dole sai an nemi wato wato sahale wasu a cikin al'amura yanzu duniya ta kai ga subhanallah birgewar shine ka bi waɗannan mutanen kana bin su kai da Allah baka addini na musulunci dinun yani subhanallah samawi min indillah annabi ya faɗi laifinsu daga cikin laifuffuka ba wannan shi kaɗai ne laifinsu ba ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida sun riƙe kaburukan annabawansu a matsayin masallatai yuhadhdhiru ma sana'u annabi yana tsoratar da mu abinda suka aikata min ittikhadil masajidi ala alqubur muguwar ɗabi'a ce ɗaukan yin masallaci a makabartu wannan kuma gabar magana ta biyu kenan wanda shi ma yau za ku zo ku tarar da daga cikin musulmi wanda suke da'awar musulunci akwai waɗanda su kuma su ma addininsu ne su yi masallaci a makabarta su je su bauta wa Allah a makabarta a yi masallaci har masallatan juma'a ake a makabartu ban san yaya malamai za su iya fassara wa mutane waɗannan hadisan su kaucewa abinda annabi ya faɗa ba nana aisha a ƙarshe take dan baka ma gane bai ce ta ce yuhaddiru yana tsoratar da mu ma sana'u abinda suka aikata na yin masallaci a makabarta amma yanzu har mu biki ake biki shekara shekara ana biki ana tara ɗan adam daga jihohi da ƙasashe a tafi makabarta a je a yi kiɗa a yi rawa a yi bauta a cikin kabari kuma shi ma wannan musulunci ne saboda munafurci na mutane da rashin tsoron Allah yanzu dai wannan maganar dai kaga hadith a cikin sahih bukhari ne duk duniya ma littafin da yake da inganci bayan qur'ani in ba wannan littafin ba shine number one annabi ya ce kada a kada a yi kada a yi sallah a makabarta baya so ya hana musulmin wannan zamani kuma sun ce sai sun yi sai ma sun gina masallaci a nan nan makabartun da suke kusa da mu waɗannan makabartun nan akwai masallatai a cikin su a je a sari katangar makabarta a yi hancin liman ana yin sallah mutum ya zo ya tsaya yana sallah yana kallon kaburrukan mutane sun ɗauka cewa wani tsoron Allah ne yin sallah din a makabarta ko a ɗauko wani mutum a binne shi a cikin a cikin a cikin kabari a masallaci a ɗauko mutum a binne shi saboda girmansa saboda matsayinsa wanda annabi ya ce ya hana la tusallu ila al-qubur kada ku yi sallah kuna kallon kabari kar ku yi yanzu wannan al'ummar da take sabawa annabi irin wannan sabawa karara yaya za a yi ta samu biyan bukatata to kun ga irin wannan bayanan mun ga irin wannan maganganun wannan ta sa kuke ganin ake aka sa ido kuma ake kokarin yaƙi da fada ake yaƙar da'awa ta ahlus sunna saboda an yi bayanin ga yadda musulunci ya ɗauki yahudu da nasara duk kafirai ne sun yi wa allah kishiya 'yan kirista sun ce isa ɗan allah ne isa allah ne isa ɗan allah ne annabi isa alaihissalam yahudawa kuma suka ce uzairu ɗan allah ne وقالت ال... اليهود أزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله haka suka faɗa haka ƙur'ani ya ce kuma ya ce zalika ƙaunuhun bi afwahihim magana baka ce suke faɗa ƙarya suka ƙirƙira wa Allah a wani wurin ya ce mattakhadallahu min walad wa ma kana وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض الله بايد دا suka faɗa Allah yana da Allah ya kare ta yace bai da da mattakhadha Allah min walad kuma babu wani Allah bayan Allah din da yanda ƴan Kirista suka ce Isa dan Allah ne yace wa ma kana ma'ahu min ilah idan da akwai Allah da an yi rabo ai an kikkita wancan ya ja nasa wannan ya ja nasa da akwai wasu allolin bayan Allah to da wata ran an yi fada wancan ya ce kaza za a yi wannan ya ce za a yi da an samu sabani tsakanin suna duk kujerarsu daya duk alloli ne dole a samu sabani wani ya ce a yi ruwa wani ya ce ba za a yi ba wani ya ce a yi maza wani ya ce a kashe mata duk a bar maza wani ya ce a tashi duniya wani ya ce ba yanzu ba za su yi ta sabani allolin inda akwai shi yasa ce wa ma kana ma'ahu min ila kuma a nan duniya ma fa an sani yanzu ba yanda za a yi shugaban kasa ya yadda yau din nan wani ya hura aka sanar a rediyo wani ya ce shine shugaban kasar Najeriya ina da duk sojojin Najeriya sai an kawo su an dire su a gurin a waye wannan mutumin kisa ne ma a ka'idar gwamnati duk wanda ya yi ilani ya ce shi shugaba ne bayan akwai wani shugaba yanzu nan kano in wani ya tashi yau ya sanar ya ce shi ne gwamnan kano aka ji labari duk sojoji da 'yan sandan kano sai sun je sun kewaye shi sun kame shi kaga fa a nan duniya ma dan adam ma ya yarda shi shugaba baya son a yi mai kishiya amma mutane su zo suna yi wa Allah kishiya ƙwarai da gaske kowa daga cikinmu Allah maɗaukin sarki ya fifita wani akan wani kuma mun yadda amma me yasa ba za mu amintu cewa Allah shine sama da kowa ba to wannan fa shine ɗaya daga cikin muguwar aƙida ta Kirista da Yahudu da Nasara wanda yau ake ta kokarin a kankare mana wannan kar mu gane kar mu wannan a caccanje al'amura yanda suka lalace mu ma mu haɗu mu lalace gaba ki daya kuma ba za su taɓa son ku ba wallahi ba za su taɓa son ku ba ba za su taɓa ƙaunar ku ba ba yanda za a yi ba Yahudu ya so musulmi ko kun yi koyi da su ko kun kaunace su ko kun yi waye da su ko kun yi mai da su ba za su taɓa son ku ba walan tarza anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum yan kirista ba za su taɓa son ku ba ku musulmi duk raunin ku duk kama kaman ku duk lallaɓe lallaɓen ku duk dabarun ku duk turancin ku duk bokun ku duk abin da za ku yi sai dai ku daina sallah sai dai ku bar sallah sai dai ku watsar da qur'ani ku dawo ku lalace kamar su to shine za su san cewa ku yan uwansu ne walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum haka qur'ani yace kuma baya canjawa kun ji wannan hadisin muna jan hankali ga musulmi da suke da ɗabi'u irin na yahudu da nasara masu shirka da bautar wani allah bautar wani allah da kuma bauta wa allah a makabarta yin masallaci a makabarta bata ne yin masallaci a makabarta saɓon allah ne kuma an saba wa abinda annabi muhammadu ya zo da shi a ƙarshen rayuwarsa ya gaya wa al'umma amma yanzu saboda rashin gaskiya da cin amanar mutane wai masu wannan abin su ne za su zo suna tutiya su ne masoya annan muhammadu ko ba ka bane su ne masoya annan muhammadu su yi kiɗa su yi waka su ce suna son annabi amma kuma suna ƙaryata abin da annabi ya faɗa kuma wanda bai da lissafi bai da kimtsi sai ce ai ƙwarai kuwa wofantar da mutane iya wofantar da mutane da rena mutane hankali in ana son annabi da gaske abin shi law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'uhu in son ka na gaskiya ne da kai mai da'a yi ai masoyi na gaskiya ai da'a yake wa masoyin wanda yake so in kana son mutum irin yadda yake sa hula sai ka rinka sawa irin yadda yake karin hula kurin in kana son sai ka rinka kare hular ka irin tashi riga da yake dinkawa in kana son sai ga saboda tsabar soyayya sai ga kana me kana kana kana wannan haka ɗabi'ar mutum wani yaro ya bugu mu waya shekaran jiya wai shi sunansa Abdullahi ya bugo mu ya ce wallahi malam ina kaunarka na je kotu zan canja sunana a mai da ni abdalla na je ana ce ma abdalla na ce haba haba haba haba dan uwa na ce ai da abdullahi da abdalla ai duk abu ɗaya ne ai na ce nake gaya wani a mota na ce to ka gani ko ka ga shi yasa mutane in in ba an yi musu bayanin tauhidi ba za su wayi gari wani lokacin suna bauta wani Allah wannan fa suna ne babansa ya sa masa abdullahi amma dan ya ji wani malami yana son sai je wai zai je kotu wai canja credentials ɗinsa a mai da shi wai abdalla na ce ai duk ɗaya ne ai ba bambanci to wannan fa mai da'awa tauhidi ne da aƙida to yaya kake ganin wanda yake akan shirka shi yasa suke bauta wa wani Allah don Allah mu gane wannan kuma zaman lafiyarmu shine mu rayu akan abin da annabi ya rayu akai wannan shine magana shine wannan sunna din ta gaskiya ba ba nifaqa ba nifaqa nifaq munafurci munafurci yanzu ana ba mu labari malam a cikin jagororin namu shugabannin namu na arewa akwai waɗanda a wuraren da suke aiki da sai shugabanci ofa na aiki in sun samu wallahi malam sai sun nemo kiristoci arna su jawo su su hana musulmi su ɗauka su ba su a garin nan akwai sanannun mutane waɗanda suke yin indijin wa inyamurai a yi musu indijin na kano wa kafirai a yi musu indijin na kano a sama musu wasu abubuwa da ake samu ta hanyar gwamnati na kano amma wallahi musulmi zai je nema in bai da hanya sai ya mugun shan wahala kafin a bashi suna nan ayyuka ne za a samu wanda na 'yan kano ne ko na 'yan arewa ne ba za su iya ba wa musulmi 'yan kano 'yan arewa ba sai su nemo kafirai don su faranta musu su jawo su su ɗauka su ba su kuma su yi amfani da wannan indijin din akwai da yawa tallafi da ake bayarwa na jihohi ko da ya shafi noma ko da ya shafi abin nan gwamnati ko na makamanci akwai tsinannu a cikin waɗanda sai su hana 'yan uwanmu su hana 'ya'yanmu sai su ɗauko wasu su ba saboda suna neman yardarsu wallahi har admission admission da ake bayarwa a jami'o'i wallahi mala akwai masu wannan aƙidar da sun ga sunan mutum musulmi ne sai su hana shi sai su ɗauko wani wanda ba musulmi ba wani ɗin wanda yake kafiri maƙimu su ba shi duk muna da su dalla-dalla suna nan a wurare daban-daban kaganan sun fifita son wasu wanda ba mu ba a kanmu wanda ga annabi ya faɗa ya ce a kansu ba faɗa aka ce mu da su ba ba ce aka yi mu yaƙe su ba ba cewa aka yi kaza ba amma kuskure ne ka cutar da ɗan uwanka ka taimaki wani abokin gabanka wanda zai zo wata rana ya yaƙe ka ya tashe ka a gidanka ya hana ka zama ya hana ka kwanciya ya hana ka tsayuwa lokacin yana nan yana zuwa inda rai da nisan kwana matukar musulmi ba su gyara muguwar ɗabi'ar da suke da ita ba na rashin kishin kansu da al'ummarsu ba hadisi na biyu na na aisha take cewa na kai na komo dangane da sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallama na faɗa na tambaye shi raja'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi dhalika wama hamalani ala kathrati muraja'atihi illa annahu lam yaqa fi qalbi an yuhibba an-nasu ba'dahu rajulan qama maqamahu abadan dangane da abin da ya shafi shugabancin mutane musamman a sallah fi zalikan nan tana nufin fi amrihi umarnin da annabi ya bayar wa sayyidina abubakar ya ce je mutane sallah wato lokacin da yake kwance bayi da lafiya lokacin sallah ya yi kuma shi ba zai iya fita sallah ba sai ya ce a gaya wa sayyidina abubakar ya je ya yi wa mutane limanci ya yi musu sallah sai take cewa da dai ka ce wani ba abubakar ba sai annabi ya ce na ce a ce abubakar ya je ya yi wa mutane limanci sai na aisha ta ce na ce da ka sa wani saboda abubakar idan ya tsaya a matsayinka yana yi wa mutane sallah kuka zai ta yi ka sa wani manzon Allah ya sake cewa na ce miki ku gaya wa abubakar ya je ya yi mutane limanci sai da aka yi haka sau wajen uku Allah ya so ya isar da wani saƙo na musamman dangane da falalar na abubakar a idan annabi alayhi salatu wassalam a lokacin fa akwai umar akwai usmanu akwai aliyu akwai wani akwai wani akwai wani amma annabi sai ya stikin ya tsaya ya ce lallai abubakar ne yanzu wannan kawai bai nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna sayyidina abubakar shine halifansa bayan ya bar duniya kuma akwai wani shugabancin da ya wuce sallah akwai wani matsayi da darajar da ya wuce ya sa ya sau inda yake jagorantar mutane ya ce shi ya yadda shi ya mutane sallah ya yadda wa abubakar ya jagoranci mutane akan sha'anin lahirarsu ballantana sha'anin duniyarsu wannan saƙo ne mai muhimmanci da musulmi ya kamata su gani kuma hakan dai aka yi shi ɗin dai aka sa kuma ba wanda yi magana kuma kowa ya sallama ya haƙura dole ya je bi saboda ga wanda annabi ya zaɓa alaihi salatu wasalam ta ce wa man hamalani ala kasrati muraja'atihi illa annahu lam yaqa fi qalbi an yuhibba an-nas ba'dahu rajulan qama maqamahu abada ta ce ba wani abu yasa ne wannan ba ni ina ganin cewa zai wahala wani ya zo ya tsaya a makamin annabi mutane su so shi irin yadda suka so annabi har abada kwata-kwata idan mu haka ne ya za a yi ma wani ya samu matsayi irin na annabi ba zai yi ba yi a ce wani yau ya zo su so shi irin yadda suke son annabi zai yi ai ba zai ba ai darajar ta daban ce dama shine wala kuntu ara annahu lan yaquma ahadun maqamahu illa tasha'ama an-nasu bi sannan kuma ina ganin cewa duk mutumin da ya zo wato ya tsaya bayan annabi to lalle mutane za su yi tasha'um an ce tasha'um anan ana nufin za a iya samun wasu su ƙi shi yani wa ma hamalani alaihi illa zanni li adami mahabbatin nasi lil qa'imi maqamahu ba lalle ne mutane su so shi soyayya irin ta annabi ba za su yi tasha'umi za su nuna ƙin ko rashin amintuwa to sai take gudun kuma kada babanta ya zama shi ne wannan mutumin ita a zutanta shi yasa ta ce fa'arattu an ya adila dalika rasulullah sallallahu alaihi an abi bakar sai na so manzon Allah wato ya canja ya sa wani ba abubakar ba wannan shine dalilin da ya sa na na'asha ta so a sa wani ya jagoranci mutanen wato ba abubakar ba saboda matsayin babanta da darajarsa a wajenta da sauransu a wata riwayar aka ce taso a ce sayyidina umar aka saka ya tsaya a matsayin annabi ɗin a wannan lokaci yau mutane wato sallah da jagoranci saboda sayyidina umar jarintarsa da kafiyarsa da tsayuwarsa da jin mutane tsoronsa sun fi ganin umar akan abubakar saboda yana da zafi sayyidina umar a wata riwayar haka malamai suka faɗa to na biyu kuma za ka iya cewa duk da ta san zai iya yiwa a samu wannan matsalar tunda an samu din daga baya wasu suka ce su fa tunda annabi ya bar duniya fa su fa ba su fa sun bar musulunci ba sun da ahlul riddati to sai ta ga bai kamata babanta ne yake wannan jagorancin wannan abun ya same shi ba wanda wani ne ba babanta ba eh kamar an samu ci baya a ce mahaifinta ne eh mahaifinta ne yake kan abun kuma a samu wannan ci bayan wasu sun ƙaurace mai ko sun ƙi shi ba ta son haka wanda a ce wani ne ba babanta ba kun ji wannan janibin wani janibin malamai suka ce so take ta gane nauyin babanta matsayin babanta a wajen annabi ta jijjiga ta gani shin ko in wani abu ya faru zai annabi zai iya kaucewa ya ce wani ya zo ba babanta ba ya ce abubakar ta ce da an sa wani da ya rasulallah amma ba wai dan ba ta so ba ne a ranta ɗin a'a ka sa wani dai ba shi ba dan a nuna wa mutane lalle fa annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar din ne ya fifita akan kowa shi ma duk wannan yana iya yana iya dauka rawahu ibn umar wa abu musa wa ibn abbas an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na mala
قال حدثني عبد الله بن يوسف قال حدثني قال حدثني الليث قال حدثني البخاري عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابيه عن عائشه قالت مات النبي صلى الله عليه واله وسلم وانه لبين حادثه وذاته فلا اقرب شده الموت شده الموت لاحد ابدا بعد النبي صلى الله عليه واله وسلم قال حدثني اسحاق قال اخبرني بشر بن شعيب ابن ابي حمزه قال حدثني ابي عن انس قال اخبرني عبد الله بن سعد بن مالك الانصاري وكان كعب بن مالك احد ثلاث ثلاث الذي كذب عليه ان عبد الله بن عباس اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه خرج من ملك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في وجهه الذي توجه فيه فقال الناس يا الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أصبح بحمد الله بحمد الله بارعا فأخذ بيده عباس ابن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد ثلاث عبد عبد عبد الأسام وإني والله لا أرى رسول الله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سوف يتوفى من وجهه هذا الله أكبر.
إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت إذ حدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فل- فل- فلنسأل فلنسأله في من هذا الأمر إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا فقال علي إنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم.
فمنعنا فمنعناها لا يفتينا الناس بعده وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
wannan hadisin abdullahi bin yusuf a tinnisi daga lais ibn sa'ad al-imam daga ibn al-hadi haka ake cewa babu yawon amma haka ana karanta shi ibn al-hadi amma a rubuce na ga ibn al-had ne amma da malaman hadisi suke karanta shi ibn al-hadi shine yazid ibn abdullahi ibn al-hadi daga abdurrahman ibn al-qasim daga babansa al-qasim ibn muhammad a dan gidan abubakar as-siddiq daga nana aisha allah ya da ita take cewa annabi ya rasu matan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ina wanda suke cewa ba za a ce annabi ya rasu ba kwanan na wani ya bugo mu ya suna ta jayayya da wani wai wai ya za a ce wai ba za a ce annabi ya rasu ba suna ta jayayya suna musu da mutane wani masoyin annabi ne shi wai ba za a ce annabi ya rasu ba na ce to ka tambaye shi yana ina sama ya tashi sama ya tafi yana ina Allah ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne kuma su ma za su mutu وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات haka Qur'ani yace akwai wani mai kwaskwari ma da zai canja abinda Qur'ani yace أفإن مات yanzu in ya rasu aw qutil ko aka kashe shi in qalabtum ala aqabikum وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت ka duba duk wannan fa duk aka annabi ne mata mitta fa humul khalidun to kar mutum ya zo a dora shi akan keken bera neman kakale da neman suna da neman shiga ya sa ya karyata abin da qur'ani ya zo da shi so ba laifi bane dan mutum ya ce annabi ya rasu inda qur'ani ya faɗa sahabbai ma sun faɗa annabi ya rasu annabi ya faku annabi ya yi wafati annabi ya bar duniya duk dai abu ɗaya ne Eh, abu ɗaya ne ya rasu kuma shi ma ya tabbatar wa kansa zai rasu da ya mutuwar ai ba aibu ba ne aibu ne mutuwa dole ne ai Allah ne ya rubuta shi a ga banu adam Allah daman ya yi mu don mu mutu mu rayu mu mutu tabarakallazi biyadihi mulk وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا شيني الله يحلتي rayuwa da mutuwa sai halicci mutuwa da rayuwa ka duba sai fara ma kiran mutuwa ma kafin rayuwa dan dai ka tabbatar za ka mutu sannan ba wani mai daraja da ya wuce annabi to tunda shi ma Allah ya gaya masa haka to kuma kowa ma zai mutu ta ce manzan Allah ya rasu yana tsakanin haɓata da ƙirjina mun karanta wannan hadisin ta ce bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallama fala akrahu shiddatal maut li ahadin abadan ba'da annabi bana jin ko tsoron ko ƙin tsananin mutuwa irin abin da yake samun mutum yazo zai bar duniya bayan annabi sallallahu alaihi wasallama har abada ba wani abin da yi ba wani abin da zai bata tsoro na mutuwa tunda ta gana annabi ta ga na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga abin da ya same shi ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am eh wallahi eh wallahi yanzu wannan ka duba irin soyayya da Aisha take take faɗa akan mijinta amma wani ya zo ya zage ta wani ya zo ya la'ance ta na na Aisha shi a batai ba ai ta ce ita ta ga abin da ta gani to tana ganin kamar duk wani wani wani abu da zai biyo baya na wani wannan wannan nafila ne yayi da babanta kuma yana rai ya ai shine sakon ga ko babanta ga babanta yana rai bai bar duniya mutum da annabi ya riga babanta barin duniya to Allah ya mana afuwa hadisin gaba hadisin Abdullahi ibn Ka'ab ibn Malik al-Ansari um, الحافظ الدمياطي yana cewa wannan isnadin da aka kawo shi a wannan da imam bukhari ya kawo shi kaɗai ya kawo shi daga cikin malamai na hadisi ba wani mai wani isnadi in ba wannan ba yana daga cikin abubuwa waɗanda suke wanda bukhari ya zo da su masha Allah ya fifice su riwaya ce ta daban eh حدثني إسحاق ابن راهوية أخبرنا بشر كينا ابن شعيب لقى أبي حمزة الحمصي يشي حدثني أبي شين شعيب لقى زهري محمد بن مسلم بن شهاب يشي أخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك الأنصاري صحابي نشيما الله مسرامة يشي وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم wannan sahabi Ka'ab dan Malik yana daga cikin ɗaya daga cikin sahabbai guda uku da aka yafe musu tiba daga tuba ne wato taba ya tubu tiba an yafe musu wa ala salatati alladhina khulifu hatta idza dhaqat alaihim al-ardu bima rahubat lokacin da ba su je yakin tabuka ba mun karanta da ku a nan doguwar kisa imamu nawawi ya kawo cikin riyadu salihin inda aka ladabtar da su waɗannan sahabbai kwana hamsin annabi ya ce a daina kula su to daga baya dai aka yafe musu ana shaida mana wannan sahabin an yafe masa tiba alai ya ce anna abdullahi bin abbasin akbarahu abdullahi dan abbas ya bashi labari anna ali ibn abi talib cewa aliyu dan abi talib mijin na na fatima kenan kharaja min inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi alladhi tuwfiya fi a rashin lafiyar da annabi ya bar duniya ma'ana abubakar sayyidina aliyu ya shiga wurin annabi ya fito faƙalan nasu sai mutane a lokacin sai suke faɗa masa shi aliyu sun san annabi bai da lafiya kuma alamu yana nuna wannan rashin lafiyan dai ba lallai ne ya tashi ba sai suka ce wa shi aliyu ya abal hasan kaifa asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaya annabi ya waye gari tunda kai dan gida ne ka shiga ka gano jikinsa yaya ya waye gari da jikinsa wannan ya nuna sahabbai sun bibici sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam rashin lafiyarsa kuma suna tambayan yaya jikinsa wannan kuma dalili ne na cewa dan uwanka bai da lafiya a tambaya a ji cewa yaya jikinsa yake sai aliyu ya bada ansa yace asbaha bihamdillahi bari'a cikin taimakon Allah manzo Allah ya wayi gari ya samu sauki shine bari'an asbaha bihamdillahi bari'an wasu malamai suke cewa akan ce bari'an idan mara lafiya yana kwanci yana bacci in ya farka daga baccin to akan ce bari'an ba ana nufin ya warke ba so a nan gurin asbaha bihamdillahi bari'an sai mu ce ana nufin asbaha bihamdillahi annahu afaqa min al-marad ya farka ba wai ya samu sauki baki ɗaya ba kamar dai yadda bahaushe yake cewa da wahala a tambayi mutum ya jiki a ce ba sauki arna wuke arna suna faɗa ko to kaji wai arna an tambaya jiki in ba sauki shi baya sai ce ce ba sauki inda sauki ya ce da sauki in ba sauki ya ce ba sauki suna da good morning suna da bad morning to Allah sauki mu mu muna mu ana abin nan wa ake cewa ana tafa'uli ne ma'ana fatan saukin saboda fatan saukin ko da bai samu sauki sai ya ce to da sauki ma'ana dai ko yaya dai kuma haka din daidai ne ko yaya dai akwai saukin eh akwai godiyar Allah ma'ana dai ko a bakin kura kake dai alhamdulillah an gane to shine ma'anar fatan saukin ake wannan barihan ke bilha wannan daga bara'a warkewa la wancan albarihatu yace fa akhadha bi yadihi عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد منين أنت والله بعد ثلاث عبد الأصرى إيه بعد ثلاث عبد الأصرى فأخذ بيده بيد علي عباس بن عبد المطلب سيري يهنن علي بن أبي طالب سيتي دشي كي والله بعد ثلاث daga nan zuwa kwana uku za ka zama abdul asa wato a tsammaninsu annabi da kere kai kwana ukun nan abbas ibn abdul muttalib a tsammaninsu yadda ciwon nan ya kai ga annabi zai wahala ya kwana uku a duniya ma to shine yake gaya wa aliyu idan annabi ya bar duniya bayan manzan Allah ya bar duniya to kai zaka zamanto abdul asa idan an ce abdul asa wato wato bawa ne wanda za a rinka baka umarni ma'ana wani zai zama yana sama da kai yana baka umarni kuma yana nuna masa sai ce wa inni والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجهه هذا ني عباس ina ganin wallahi wannan ciwon da annabi yake yi to lalle zai rasu ina tsammanin a tsammani na ba zai tashi ba a wannan ciwon dalili na shine inni la a'rifu wujuha bani abdul muttalib inda al-maut ni abbas kun san gaba yake da shi ya ce ni na san fuskar ko ni na san fuskokin 'ya'yan abdulmuttalib in sun zo mutuwa family din gidan nan duk wanda ya zo mutuwa akwai wani yanayi da fuskarsa take to na ga wannan alamar a fuskar annabi allahu akbar idan baka gane ba ba mamaki yanzu wani mutum ya mutu a gida babban mutum ne ya shiga wani yanayi lokacin da ya zo zai mutu sai aka samu wani na ƙasa da shi shi ma ya zo mutuwa danginsa ne shi ma ya yi irin wannan yanayin sai wani ma sai ya zo mutuwa shi ma sai da ya irin wannan sai ka ana cewa ai abin da fa wanen nan yake yi irinsa wane ya yi kafin ya mutu kowane gida ko kowane mutane ko kowane family ko kowace jama'a Allah yakan iya dora su akan wani irin yanayi zaka ga watakila baban wane da zai mutu sai da yi abu kaza ai shi ma da ya zo zai mutu baban mahaifin shi mahaifin shi da ya zo zai mutu ai sai da yi wajen sati biyu baya ci baya sha aka yi aka iya ci abinci ya ƙi ya ci abinci ya daina cin abinci kaga wannan shi ma yanzu da ya daina cin abincin nan alamu ne na irin zai bi hanyar da babansa ya bi kuma dama Allah yakan yi wa mutane irin wannan alamu ne na mutuwar ko a shirya ko ba a shirya ba dai gashi nan Allah ya nuna na'am mai hankali sai dau izina ko kai kanka idan ka ga abin ya fara samun ka kuma ka san ka binne wani wani ya yi irin wannan abun kafin ya bar duniya ka je ka binne shi kuma kai ma gashi Allah ya nuna ma wannan abun gashi nan to ka ci gaba da haɗa kayanka ka shirya dan zai iya yiwa kai ma wannan abin ya same ka amma fa gata ne Allah yake mutane ya nuna maka alamar mutuwan kafin ka mutu dan ka kimtsa haka za mu yi ta haƙuri babu daɗi amma dole sai an tafi wallahi na'am duk yadda kai yanzu inda za a barka ma a kyale ka a duniya kai ta zama ma a cikar ma ka tafi kai da kanka za ka nemi ka mutu ma na akwai lokacin da za ka zo ba ka da wani amfani ibada ma ba za ka iya yin ta ba wallah ba ka iya yin ta ba akwai wata kakanmu da da Allah ya bata nisan kwana shekara ɗari da wani abu ɗari da wani abu ta bubbunne mutane da yawa malam ta tsufa ta makance ba ta gani ba ta iya tafiya in an sa ta a gado sai an jingina ta kashi fitsari a nan take yi abinci ba ta iya ci kullum sai dai azumi sai dai kunu a nemo dan kunu a bata ta haka ta ta rayuwa da ruwan kunu ba ta da wani abinci sama da kunu in ka zo ɗakin ta sai dai ka kwanan sha kunu kawai ba ta iya cin abinci ba ta iya cin tuwo ba ta daina gaba daya amma ga bakinta ragau in tana magana kai ka ce mai lafiya ne aka yi ta hidima sai dai a ta ɗauko jikokinta da 'ya'yanta wannan ta yi sati ɗaya sati biyu tana kula da ita wannan ta yi sati ɗaya sati biyu wahala duk kowa gajiya ya gaji sai da Allah ya zo kuma ya ɗauki ranta a ƙwarai ku da gaske ita da kanta tabbas da kanta wallahi zaka tana cewa to mun sani ba ko yau ne ko gobe amma sai a dan mata kara a nuna ba a san ta mutum amma fa gaskiya so ake ta mutum in dai gaskiya da gaskiya ne wahalar ce ta isa bayan gida tsuguno fitsari a ɗaga ta a kwantar wanka fa sai an je an mata a ɗauke ta a banɗaki ranga-ranga a kai ta a kwantar da ita a mata wanka ba ta gani na ga hidimar ta isa wannan wai Allah ya mata nisan kwana ya ba ta dama kenan to ya za ka yi wani alama ne na cewa kawai mutum ya tsaya ya yi abin da zai iya yi a lokacin da yake da lafiya kuma ya sani cewa wato yadda ka san ba ni sunan za ka shuka dawa ta kai wani wasu watanni dole ta ƙare amfaninta to kai ma kamar dawa ne dole akwai lokacin da sai an girbe ka ban ji ba eh ritaya ta aikin gwamnati ko dole amfaninka ya ƙare aikin gwamnati idan kana yi duk yadda kake ƙoƙari kana yi eh wallahi sai a ce an yi maka ritaya an gama ka ba da wuri wani ya zo ya hau ritaya ka gane sun gama amfani da kai sun ci moriyarka a aiki na gwamnati ce ai yayi ritaya ya gama aiki ita ma rayuwar ana gama ta wallahi Allahu akbar astaghfirullah wa atubu yace to ni na san fuskar 'ya'yan Abdul Muttalib bani Abdul Muttalib inda al-maut izhab bina tashi mu tafi shimfiɗa ne yake gaya musu ƙwarai kuwa mu tafi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam imam zuhuri yake cewa wannan maganar Abbas ibn Abdul Muttalib ya gaya wa Aliyu ne aka samu dacewa a ranar annabi ya bar duniya a ranar da manzan Allah zai bar duniya a ranar ya gaya masa wannan magana ya ce tashi mu tafi wajen annabi falnas'alhu fi man hadal amra mu je mu tambaye shi shin wannan lamari na halifanci bayan ya bar duniya waye zai hau kujerarsa ka duba fa akram kallahu kwarai kuwa yanzu waɗannan dangin annabi ne malam na kusa da shi ne su a tunaninsa wannan baffansa wannan kaninsa su a tunaninsu abin zai zama kamar gado idan annabi ya bar duniya to abbas ne zai yi a'a aliyu ne zai yi a'a wane ne a cikin gidan zai rike kujerar kar a samu rigima a tsakaninsu kaga shi abbas shi ma ya cancanta aliyun shi ma ya cancanta shi yasa shi abbas din yake gaya wa aliyu tun da zuwa farko shi ne babba ya ce bayan fa annabi ya mutu fa kai ma fa umarni za a rinka baka me yake nuna wannan mana yana ƙasa shi aliyu yana ƙasa da haka da ya gaya masa ya ce to ni fa ina ganin annabi zai bar duniya a wannan rashin lafiya eh mu tashi mu je mu samu annabi mu ji ya yanke mana hukunci shin waye ne zai shugabanci bayan ya bar duniya lamarin shugabanci yana da wahala a karan kalla shi anan abbas abin da yake ta kokarin kada a samu sabani a tsakaninsu su gidan su ahalul bait ne su waye so bai ma yi tunanin cewa annabin ba ma a gidan zai fa shugabancin ba ka duba adalci irin na annabi kuma ka duba tsari irin na Allah inda Allah ya so abin ya zama gado sai ya bar masa ɗansa alƙasif ɗin nan ya girma bayan ya mutu ya gaje shi dan a nuna mana cewa shi shugabanci na addini ba gado ba ne cancanta ne dacewa ne do ba sharaɗi ba ne wane in ya abin nan dole wanensa shi ne zai yi ba zai iya yawa wani bai cancanta ba wani wani ƙauye can ake ba mu labari cikin ƙauyukan nan wani babban limami ya mutu a wani gari da aka zo kawai sisi aka haɗu aka ce to yanzu ya za a yi ya za a yi wa zai abin nan da aka ce to ai sai a duba a cikin 'ya'yansa 'ya'yan nasa fa 'yan duniya ne fa gaba ɗaya hanyar da ya bi ba nan suka bi ba shine kurin yake zuwa masallacin ko jam'i ba sa zuwa kurin sai aka je aka nemo wani babban ɗansa aka je aka dawo da baki da hakimi da dagaci da wane ne aka je aka yi kaza aka je aka dauko shi aka rataya mai rawani aka bashi sanda da alkyabba aka ce kai ne limamin juma'a ya zo ya ta hauka to da mu hudubar kauye waye ma yake bibi da jimi yake me yake faɗa ayyo Allah daga shiru zaka ji ya ta kwaba a nemo takardun hudubobin uban baya iya karanta amma saboda al'ada da gargajiya dole shi din dai aka saka baya iya yi ana ta gaishe shi yana rike sanda shi liman ne kaga wannan zalunci ne wannan shi kansa yana buƙatar wa'azi shi kansa yana garin yana zaune amma jam'i ma baya zuwa jam'i a masallacin ma baya sallah amma saboda mutane suna neman su mai da harkar addini gado suka je suka loda shi ya je kashe masallacin gaba ɗaya to kuna fahimta na sai ce to mu je idan idan kana fi man hadal amr إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه muje mu tambayi annabi idan har wannan al'amari a cikin mu yake to mun sani idan wannan harkar shugabancin a cikin wasu mu ne ba mu ba to mu ma dai mun sani fa ausa bina ko eh haka ne ko fa ausa bina sai eh yi mana wasiya a kula da mu ko ya gaya mana halifan da zai zo bayansa ya gaya mana ku ba wa wani a riwayar ibn sa'ad daga mursal na ash-sha'abi yake cewa aliyu sai yake cewa ali bin abi talib sai yace gaji ali bin abi talib sai yace a wacce zuwa ta sha'abi sai aliyu yace yace yace wa hal yatma'u fi hadha al-amr ghayruna yace yanzu dama wannan wannan halifancin akwai wani wanda zai sha'awar ya karbi wannan shugabancin ba mu ba ba a cikin mu ba ahlul baiti ko kana tsammanin kai Abbas kana tsammanin akwai wani wanda zai zai zo ya sha'awar ya shugabanci mutane dinnan bayan annabi ya bar duniya ba mu ba ba a cikin mu ba kaga Abbas ya yi tunani ba shi kenan faƙala aliyu inna wallahi la in sa'alnaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa mana'anaha la yu'tina hannasu abadahu aliyu yace to ni fa ba zuwa gurin annabin nake jin tsoro ba yace wallahi na san annabi idan muka je muka tambaye shi wannan shugabancin in fa bai bamu ba ya hana mu to har abada fa mutane fa ko daga baya mun zo mun nema fa ba su ba mu ba ko kuma idan fa har annabi ya ce ba mu ba ne bai zai ba mu ba to har abada mutane ba za su taɓa ba mu ba don za a kafa hujja cewa ai annabi ya hana mu tun farko ma da ya zo zai bar duniya ma ya ce ba mu a ciki to kar mu je mu jangalo yanzu wannan abin da nake so ku fahimta wato Allah mun gode maka Allah shi kaga ya nuna shi kansa Aliyu bin Abi Talib bai shi da garanti akan samun wannan matsayi a bayan Annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kansa yace kar mu je mu tambaya wanda mu shiru in namu ne zai bamu in ba namu bane shikenan Allah kalla zai a tafi a haka ko da dalili ya sa za mu shugabanci mutanen abin da sauransu wato ina so ku gane wani abu ran kar a yi tsammanin ko kwaɗayin mulkin aliyun yake ko suke yi ina so ku gane matsayin annabi kujerar ta annabi a cika gane a ce yau an yi wayi gari Allah ya ɗora ka ka zama halifan annabi ba saboda ba kuɗi ba ne a lokacin mulkin babu kuɗi ba ba wani abu na duniya ake samu ba ina fatan kuna fahimta ba irin yanzu mulkin yanzu bane da mutum zai tara abubuwan duniya waye waye da sauransu wahala ce ma to amma su wannan sharaf din wannan ɗaukakar da darajar da Allah ya ba wannan gida na Abdul Muttalib to shine suke tunanin a ci gaba da kiyayewa su ci gaba da maintaining jagorancin al'umman Allah ya ba su ɗaukaka duniya da lahira amma ba wai tsabar suna kwaɗayin mulki da shugabanci da jiniya da waye-waye da za a yi bane ba shi bane saboda kar wani ya mummunan fahimta ya ce ai aliyu ma yana kwaɗayin mulki ko abbas yana kwaɗayin mulki ba haka bane a'a matsayin ka duba matsayin kujerar annabi duba darajar da Allah ya bawa mai wakiltan annabi malam alal aqalli an san insha Allah ta'ala yana cikin rahamar ubangiji kuma da ladan na jagorancin in ba haka ba ai muna da tarihi da mutane ba ma su ba ma tabi'i tabi'i na ma tabi'i tabi'i tabaul atba ma mutum alƙalanci kudin za a bashi akwai wani wanda aka naɗa shi alƙalanci ya ji labari cikin dare ya haɗa kayansa da shi da iyalinsa ya gudu sarkin garin ya ce alƙalin garin ya mutu babu wani malami in ba wannan ba saboda su da a lokacin malami shine alƙali shi ya san Allah shi ya san ilimi da haka da wani malamin alƙalin ya mutu sai ya duba ya ga cewa shi sarkin ya duba ya ga cewa ba wanda ya cancanta sai wannan malami sai ya ce wa fadawan sai ya ce to an naɗa ne kafin labari ya je sai labari ya bulla aka ce ai an naɗa ka kai ne alƙali yana jin labari ya haɗa kayansa cikin dare aka ce akan jaki da shi da iyalinsa ga baki ɗaya kan jakuna suka fita daman ba su da komai ya haɗa ya gudu ya bar garin washe gari aka je gidansa ana neman sa za a zo a bashi rawani a ce kaza sai aka ga gida babu kowa yana ina ai ya gudu mu ko yanzu nan application ake ya fi ɗari biyar ma a layi kana jira a baka alƙalanci akwai wanda aka naɗa shi ɗin da aka naɗa shi malam kwana yana fitsarin jini shugabanci da aka bashi kwana yana fitsari na jini wallahi baulu dami saboda al'amuran sun rikice masa jikin ma gaba ɗaya nuna bai zai iya yi ba sai kwantar da shi aka yi a kan me kawai don an ce shi shugaba ne sau wannan wannan na bayan bayan bayan sahabbai ne saboda su sun san haɗarin shugabanci da jagoranci na shugabanci ba zai taɓa yiwa shugaba ya wuce ya shiga aljanna ba face sai an tambaye shi gaba ɗaya akan al'ummar da ya shugabanta sai ya yi firi a kansu kowanne da ka sani wallahi nauyi da aka ɗora wallahi sai mutum ya yi firi kafin ya wuce a dara ma ya yi abin da zai shiga aljanna din sai ya fita hakkin kowa a gaya an shiga uku Allah ya mana afuwa Allah ya mana afuwa ya ce wa inni wallahi la as'aluha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni aliyu ya ce wallahi ni ba zan je in tambaya annabi ba ba zan tambaya ba karma wani abu ya zo ya biyo baya ba zan tambaya ba na hakura kuma hakan dai bai tambaya din ba na'am na'am gaskiya ne na'am gaskiya ne ƙwarai kuwa ƙwarai da ya gaya mana wannan gaskiya gaskiya ne gaskiya ne tabbas ƙwarai ƙwarai kuwa wato mulahazar ita ce yan uwana da ya kamata mu daɗa ganewa mun san in shi'a suna da awar cewa ai annabi kafin ya mutu ya bar wa aliyu wasiya ya ce mai kaza ya ce mai kaza ko yanzu in kuna tare da mu wannan hadisin ina ce shine dai abu na kes na ƙarshe da ya faru a rayuwar annabi ko sai kun ji an ce ya fita daga wajen annabi bai da lafiya a rashin lafiyarsa ta ƙarshe idan har akwai wani abu da annabi ya kamata ya gaya wa aliyu na wasici ko ya bashi halifanci ai a ɗan wannan lokacin ya kamata a ce ya gaya masa ko yanzu ba mun karanta da ku shekaran jiya ba cewa ya kira yarsa fatima ya yi sirri da ita ta yi kuka ya daɗa kiran ta yi sirri da ita ya ce mata kaza ba mun karanta da ku ba ya ce a kawo takarda ya rubuta wa mutane sahabbai kaza kaza ali ko umar yake cewa a kyale annabi bai da lafiya so in har akwai wani saƙo da annabi ya faɗa wa ali bin abi talib na halifanci yanzu da suka haɗu da Abbas nan suke tattaunawa Abbas ya ce mu daɗa komawa wajen annabi ina jin aida Aliyu ya gaya Abbas ya ce ai ya ce mana kaza ya ce mana kaza yanzu wannan hadisin wannan maganar da Aliyu faɗa ba yana nuna cewa kenan annabi bai musu wasiya akan halifancin ba da ya masa wasiya shi Aliyu da Abbas da ya gaya masa wannan sai ce a ai ya ce ni ne halifa bayansa da shi kenan zance ya ƙare to kaga wannan sai ke nuna mana ƙaryar 'yan shi'a da da'awar da suke yi cewa ai annabi ya yi wa aliyu wasiya cewa ya zama shine halifansa bayan ya bar duniya wannan ababi na ilimi ababi na fahimta wanda yake karatu yake ganewa sai sa shi a cikin lissafi muna fatan Allah ya ba mu dacewa Allah ya dora mu akan daidai gobe za mu dora insha Allah wani hadisin da yake da alaka da wannan wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh